أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتمسكوا بسنة نبيه وعضوا على سنة نبيه بالنواجز فقد كثرت الفتن وظهرت الشرور وتداعت عليكم الأمم من كل حدب وصواب فعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم واعملوا بما علمتم وتعلموا منها ما جهلتم فإن فيها النجاة لما رواه الإرباد بن سارية حيث قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موئذة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موئذة مودع فأوصنا قال أوصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد خبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار عباد الله إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لرؤوف بأمته وقعد رغب وهذر وانذر وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ولم يبق أحد ولم يبق لأحد أذر وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير المبين فأطاعه طائفة فعدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاههم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به وكذب ما جئت به من الحق عباد الله إن الدنيا دار بلاء وامتهان وذوال ولا بد من انتقال منها إلى دار القرار فإما إلى الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط اللهم ارزقنا منها أو إلى نار إياذا بالله وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أعاذنا الله منها وعلى ذلك فليتذكر العبد ما له ومصيره وماذا يتبعه وما الذي يبقى معه في أول منازل الآخرة وهو قبر لا شك أن الذي يبقى معه عمله ويرجع ما سواه فإن كان عمله صالحا فالخير بشراه وإن كان فاسدا فأحسن الله عزاه ولن ينفعه ندم فقد خيل بينه وبين ما يشتهون لقوله تعالى وهيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأصيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مبيد إنهم كانوا في شك مريب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبر مو تنا جهن كلي تنا دورامو akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ma muke kiranta da suna at-tamassuku bi sunna hiya al-urwatul wuthqa duk wanda ya riko da sunna to ya rike igiya mai ƙarfi amincacce wanda baya tunanin tsinkewarsa kuma ba mai tsinkewa bane Allah ya ba mu ikon riko da shi dukkan godiya tabbatar ma Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman shiriyansa muna neman gafaransa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda zai batar da shi duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda zai shiryar da shi lallai na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma na shaida Muhammad bawansa ne manzonsa ne tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da aminci aminci mai yawa bayan haka ku bayin Allah ku ji tsoron Allah maɗaukaki ku yi riƙo da littafin Allah ku yi riƙo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da turamen haƙwarenku ku kama kam kam yadda ba za ta ƙwace ba riƙo da sunnar manzon Allah shi ne ka yi riƙo da igiya wanda yake amincacce wadda ba zai tsinke ba sau da yawa mukan ɗauki addini da sauƙi ko da wargani ko da yadda shagala ko da yadda muka ga dama idan muka dubi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da tafiya daidai da tafiya suna ƙoƙarin su yi koyi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ko cin abinci ko shan ruwa ko kwanciya da dai sauransu duk ayyukan rayuwarsu gaba ɗaya suna ƙoƙarin su yi koyi ne da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama me suke nema aljanna ba abin da suke nema ban da aljanna mu kuwa mafi yawancin mu saba masa ake yi amma ko muna neman aljanna wai kamar yadda waɗancan suke nema bayan manzon Allah da da kansa ya gaya mana cewa duk ayyukan alkhairi da za mu yi da za mu ciyar da dukiyarmu ta kai kaman dutsen uhudu in ba ku san dutsen uhudu ba mu ɗauki misali mu ce kamar dutsen zaranda duk mutumin da ya saba mu'amala a nan ko ɗannan ne ya san dutsen zaranda ka ɗauki dutsen zaranda na zinare ba na naira ba ba na dala ba ka ɗauka ka bayar sadaka ladan da za ka samu a wajen allah bai kai mudu ɗaya wanda sahabbai suka bayar ba to amma don me muke yin sakaci muke yin wasa in har mutane za su kashe dukiyansu wajen yin holewa da shagaltuwa a abin da rayuwarsu take so na rayuwar duniya kai me yasa ba da ka kashe dukiyanka wajen bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen ciyar da addininsa gaba wajen ganin addinin ya ɗaukaka ya ci gaba ba don me yasa ba za mu yi wannan ba alhali mu muke da kyakkyawan zato watar juna minallahi ma la yarjuna mu muke da tsammani a wajen Allah na abin da su ba su tsammani duk wanda ya ba da dukiyarsa don addinin Allah ya ɗaukaka duk wanda ya taimaki addinin Allah haƙiƙa ta wajen ganin ya raya sunnar manzon Allah an raya addinin Allah ya yi babban a kasuwanci wanda yake ba za ta yanke ba ya yi babban tijara mai riba amma sai mu ga muna koma baya addininmu yana komawa baya yau an waye gare musulmi shine abin rainawa shine abin kuntatawa kuma mun sake da tsoro da rashin damuwa da addini da son duniya duk ya ɗebe mu Allah ya sauke ya kamata mu dawo cikin hankalinmu har an waye gari kafirai a wasu gurare a ƙasashen duniya da nan cikin gida suna kira cewa wai a soke shari'ar musulunci a arewacin Najeriya wanda abin nan bai shafe su ba mu da ya shafan ba mu damu da shi ba ba mu masa riƙon kankan ba amma a haka su ya dame su ya tsole musu idanu ana kira shugabannin kasashen duniya cewa sai gwamnatin Najeriya ba fa a kudancin Najeriya ake ba ba fa a duk Najeriya ake ba a a jihohin da ake ganin musulmai su suke da percentage daga inda zaka samu kashi 60 ne sai kashi 70 sai kashi 80 sai kashi 90 akwai jihohin da suke da kusan kashi 99 a jihohinsu amma sai aka ce wai a zo a soke shari'ar musulunci a waɗannan jihohin gabaki ɗaya sannan kuma a yi me a soke hukumomin hizba wanda su ne muke ganin kamar majingina suke kusa da musulunci wanda in kana son a ɗan kwatanta adalci saɓanin kotuna da suke aiki da dokokin nasara nan za mu je me ya kawo mana wannan rashin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya riko da manzon da sunnar manzon Allah to ya tsayu akan daidai ba jin tsoron dukiyarsa ba jin tsoron rayuwarsa bai jin tsoron komai illa iyaka ya samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani idan kun tsayu kun tsaya daidai akan kafofuwanku to babu wanda zai rinjaye ku babu wanda zai ci nasara akan ku musulmi goma za su rinjaye musulmai ashirin musulmi ɗari za su rinjaye musulmai ɗari biyu a sahabban manzan Allah sallallahu alaihi za su rinjaye kafirai ɗari biyu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce musulmai ɗari za su rinjaye kafirai dubu amma mu saboda muna da rauni da abin na aka ce musulmai ɗari za su rinjaye menene ɗari biyu wai saboda rauninmu a haka ɗin yanzu mun kasa ana mana abin da aka ga dama gaskiya mu tashi mu taimaki addinin allah nan mu cire son duniya a rayuwarmu mu cire tsoro mu tsaya akan addini duk yadda za a yi da kai in dai akan addini ne to kar ka yi shakkan komai amma matsalolin da muke faruwa da shi yanzu in ka je kasuwa baka bambanta cinikin musulmi da cinikin anni don halan gaske ka bambanta in ka je tashoshin mota haka ne in ka tafi gurare a ba sallaci ne kawai in an yi kiran sallah an ne da ba zai shiga yi sallah ba amma kana zuwa kasuwa an ne zai cuce ka musulmi zai cuce ka to menene kuma wanda wannan cutar shi yake ba da dama kafirai su ɗoru akan musulmai su musu abin da suka ga dama amma in mun tsaya mun tsare dokokin Allah babu abin da zai same mu gaskiya a mu tsaya akan sunnar manzon Allah daidai ba gaba ba baya kar mu ji tsoron mai tsoro in mun tsaya kuma Allah shi zai taimake mu ai Allah ya ce mana kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi iznillah don haka komin kankantan jama'a in dai mun tsaye akan bin Allah kuma Allah zai sanya ta rinjaye jama'a masu yawa dama cin nasaran wa man nasaru illa min indillah nasaran a wajen Allah yake don haka mu jawo hankalinmu mu yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya gaya mana a wani hadisi ba karanci yake duba mana ba a'a kawai abin da yake gudu mana ya zama muna son duniya muna jin tsoron mutuwa in mun ɗauki duniya ita ce a ranmu kuma muna jin tsoron mutuwa to shi kenan za a rinjaye mu amma in babu son duniya babu tsoron mutuwa muka rike sunnar manzo Allah komin ka samu ba za a rinjaye mu ba don haka ku yi riko da sunnar manzon Allah haƙiƙa fitinu sun yi yawa sharri daban-daban ya watsu a cikin ƙasa, al'ummomi daban suna kiranku suna gaya muku munanan maganganu ta kowane gefe ta tudu da kwari, to duk yadda abu ya kai ya kawo ina muku gargaɗi ku riƙe sunan annabinku, tsira da amince Allah tabbata a gare shi, kuma ku yi aiki da abin da kuka sani na sunna, kuma ku nemi sanin abin da kuka jahilta. hakika tsira da cin nasara yana ga riko da sunna ne da yin aiki da abin da aka zo da shi kamar yadda irbad dan sariya ya rawaito yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya mana wa'azi wa'azi mai zafi wanda idan duna ta zubar da hawaye zukata suka firgita sai muka ce ya manzon Allah wannan wa'azi kamar wa'azin ban kwana kamar daga kansa zaka bar duniya to in haka ne ka mana wasiya manzo Allah ya ce ina muku wasiya da jin tsoron Allah ku ji tsoron Allah jin tsoron Allah shine ku aikata abin da Allah ya muku umurni ku nisaci abin da Allah ya hana ku ku zama masu biyayya ma shugabanninku akan al'amura na jagoranci matukar ba sun umurce shugabannin nan na addini ko shugabanni na mu'amala yau da kullum matukar abin da suka muku umarni bai saba wa dokan Allah ba wajibi ne ku musu biyayya ko da za a dora bawa ya sarauce ku mutumin habasha kar ku ce wannan mutum ne da ya tashi a cikin ku ku raina masa kurwa kuna ganin sa shi bakin fata ne ku larabawa ne bakakin fata in Allah ya ba shugabancin ku ku bi shi duk wanda ya tsawon kwana a cikin ku zai ga sabani mai yawa to duk saɓani da ya kai da komo ina muku horo ku riƙe sunna na kam kam ku riƙe sunnan khalifofi na shiryayyu waɗanda suke abin koyi ku sa bakinku da haƙorinku ku riƙe ta kam kam ina muku gargaɗi ina muku horo da nisantan fararrun abubuwa a cikin addini dukkan abin da aka fare shi aka kawo shi cikin addini wannan abin bid'a sunansa kowace bid'a bata ce kowace bata makomanta wuta ne Allah ya mana tsari bayan Allah haƙiƙa annabinmu tsira da aminci Allah tabbata a gare shi mai tausayi ne ga al'ummansa kuma jagora ne kuma mai kwaɗaitar da al'umma ne zuwa ga aikin alkhairi kuma mai tsoratar da al'umma ne zuwa ga saƙon Allah haƙiƙa ya yi gargaɗi ya isar da aikan da Allah ya aiko shi da shi kuma ya kiyaye amana. wanda wannan ita ta yi ƙaranci yanzu a tsakaninmu sau da yawa idan ka ba mutane amana ɗaiɗai ne wanda za ka ba shi amana bai ci ba sai ɗaiɗai an ɗauka ba komai ba ne ta haka ma allah maɗaukin sarki ke cewa mun bijiro da amana wa sama da ƙafa saboda girman amana suka ji tsoron ɗauka amma sai ɗan adam ya ɗauka wai me yasa dan adam ya dauka saboda dan adam jahilci ne kuma azzalumi ne a kullum a taron al'umma in ka ce wani bai iya ba garawa ne in ka dauko wani sai ka gwammace garawa ne da wani inda yanzu za a ɗauko ka ce to tunda wani ba yin nagari kai gashi kai wa mutane nagari kai ma da kanka za ka fara al'umman ta lalace babu amana babu amana to manzon Allah ya kiyaye amana kuma Allah ya ce ku kiyaye amana don haka babu wani hanzari da mutum zai kawo cewa akwai abin da bai sani ba dangane da wannan addini an isar maka da komai illa iyaka ka ci gaba da aiki an samu hadisi daga abu musa daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce misali na da misalin irin abin da Allah ya aiko ni da shi wa al'umma kamar misalin wani mutum ne da ya zo ya samu wasu jama'a sai ce musu ya ku mutane na ga wasu runduna na a mayaka ga wasu rundunar mayaka kamar yanzu yadda muke cikin musiban yan bindiga ko yan boko haram su zo su tattara gari gaba ɗaya su kwashe gari sai mutum ya ce muku shi fa ya hango su a can suna jiran a yamma ta yi ko dare ya yi za su shigo garin nan wanda suka yadda da abin da ya faɗa su tattare nasu ya nasu su bar garin saboda in an zo ba za a same su ba wanda suka ƙi yadda su ce kai rabu da shi makareci ne ba wanda ya gansu sai shi don haka an sun shigo su tattara al'umma ga baki ɗaya su yi gaba da su to ya ce abin da aka aiko ne da shi kamar irin wannan ne ka zo ne ka gaya wa mutane labari ga wasu rundunar mayaka can na gani suka ce kai rabu da su wasu suka ce a'a tun da ya faɗa gaskiya ne sai suka yadda da abin da ya faɗa suka yi himma suka bar wajen waɗanda ba su yadda ba suka zauna a wajen aka zo kuma aka yaƙe su aka ribace su aka kama su to kamar haka ne wai ma'ana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wanda ya yarda ya yi aiki da shi ya tsira wanda bai yarda ba ya bi yadda ransa yake so ya halaka Allah ya tsare mu da haka mu yi ƙoƙari mu yi riko da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi mu kiyaye bin son zuciyarmu don haka kamar haka ne haka misalin wanda ya saba mun kamar wanda ya karyata ne abinda na zo da shi bayan Allah ku sani lallai duniya gida ne na musiba wato gida ne na bala'i gida ne na jarrabawa duk wanda yake zaune a gidan duniyan nan za a jarrabe shi iri-iri ta kowane fiska. don haka gida ne na gushewar ni'ima za ka samu yau wane wane ne gobe ka samu ba shi ba ne in ma ta hanyar dukiya in ma ta hanyar mulki in ma ta wani hanya na jin daɗin duniya na ɗaukaka yau ana ce wane ne gobe sai a ce ba wane ba ne don haka duniya ta gaji wannan don haka babu makawa za mu bar wannan duniya mu koma matabbata ina ne matabbatan nan ko dai mu koma gidan aljanna Allah ya tabbatar da mu a ciki a wadda a cikin gidan aljanna din nan akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba tunanin dan adam bai taba hango masa cewa akwai abu kaza duk iya tunaninka kayan ni'ima da yake gidan aljanna baka taba tunanin wani abin yayi yake ba sai ka je ka gaishe Allah ya kai mu Allah ya arzikta mu da wannan ko dai gidan wuta Allah ya tsare mu da ita wanda ake hurata ta ake hurata da mutane da duwar watsa da gumaka wanda mala'iku masu tsananin fushi suna tsaye akan wutan nan wanda su ba sa sabawa Allah suna aikata abin da Allah ya umurce su ne Allah ya mana tsari da wannan saboda haka ku yi gaggawa mai wa'azantuwa ya wa'azantu ya lura da makomansa duk a lokacin da ɗan adam yake ya gane ya bambanta abin da zai bi shi da abin da zai rage ko ya wanzu tare da shi tun a farkon masaukinsa na gidan lahira shine kabarinsa idan ɗan adam ya mutu an kai shi kabari akwai abin da zai bi shi akwai abin da ba zai bi shi ba duk dukiyan da ka tara duk gidajen da ka abin nan babu wadda zai bi ka in mota kake shiga ciki jib ko wata marsandi na kasaita da sauransu ran da ka mutu a makara za a ɗauke ka a bayan pickup wanda a rayuwar duniya ka fi ƙarfin wannan a je a sa ka a rami a tattaro motocin da sauran gidajen a dawo a kama rabo me zai bi ka aikin kwarai in ka yi aikin kwarai ka taimaki bayan Allah ka taimaki addinin Allah ka yi ibada kai da kanka salloli na bilbili azumi zakka ta ɗau'i kowane iri waɗannan su za su tattara su bi ka makwancinka don haka a kiyaye a bi dokokin Allah ko ma samu guzurin da zai bi mu Allah Ubangiji ya ba mu ikon koyi da wannan sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah mai girma da buwaya yana cewa a lokacin da nadama ba zai yi amfani wa mutane ba idan mutum ya tafi gidan lahira bai gyara aikinsa ba bai riko da sunna ba kuma ya koma ga kiyama ya je ya yi nadama a inda nadama ba zai masa amfani ba yayin da Allah zai shiga tsakaninsa da abin da yake sha'awa abin da ransa yake so din nan ya bari a nan duniya kamar yadda aka aikata da magabatansa kafin shi saboda menene sun kasance a cikin wani kokonto da shakku barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله